aro
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Tamam canım.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارض وباب da ke bayanin girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda yake karban hadisi a tsananta mana akwai tsanani mana akwai azaba akwai narko da da wa'i da Allah madaukakin sarki yake wannan tambaya waya halatta mutum ya sai albasa ya ajiye in ta yi tsada ya sayar an taba sun abu aji don ya arha a sayar sai dai don ya yi don ya tsada a sayar ko jummaci na mai ina ba na tambaya ihtikari menene ihtikari a menene menene ihtikari daga tarifin zaka san hukunci menene ihtikari boye ne albasa abinci ce tattasai abinci ne tumatiri abinci ne abin hadin abinci daga wannan tarihi daga wannan tarihi wannan matsala ta fita lokacin da ake ne sananin bukatar abin wannan kakan abin da ya yi yawa in ba a saya ba su masu yi hasara bari ba za su yi ciniki ba tarihi ya ce da wannan kenan eh na haka ake daga tarihin za a san amma ai ihtikari to mene ihtikari sai abinci a boye sun abinci a boye to daga cewa sun abinci a boye kai ma ka san albasa ba abinci ba ce sa'an nan tumatiri tattasai mai da mai ba abinci kuma lokacin da ya tsada a sayar lokacin da kashe muka je nijar wani babban ɗan kasuwa alhaji amani ya ce yana aika daga nijar aje mai duk raje mai naso tattasai busasshen tattasai da altamatiri da mai aji lokacin da ya tsada sai kawo yana rage naira hamsin hamsin yana sayar ma ahalin suna yana sayar ma kowa ba sai aka ce ai haramun ne ya yi intikari ya sai abinci ya aji na ce a tattattimatirar ta sai busasshen timatirar busasshen ba intikari ba ne ba abinci ba ne ana hada abinci da su ko ana cin tatta za a yi cin tatta sai a rayu a ci tumatiri a rayu ba abinci ba ne za a rayu ba da su ba ma to kaga ba abinci ba ne ba daruri ba darura ba ne laisar minar daruriyat bas minar ne kamaliyat to balle shi kuma wa inda ma likullin mar'in manawa me ya ce ce niyyarsa ku ta yi tsada ya rage to kaga shi ba ya sai da ta yi tsada don ta yi tsada ya ƙara kuɗi ba don ya rage ma mutane su fi sauki eh don tasiri yake koyewa ke kasashen turai kasashen amurka manoma sun yi abinci gwamnati ce ta saya in ba abin da za ta yi sha zuba cikin teku kibi ya ce rayu saboda manoma su iya sana'a gobe in aka kawo ba a saya ba suka yi hasara gobe ba shi da kudin da zai taki zai sai iri sai noman ya sai noman ta eh akan haka ya halatta sai albasa aje ko bai halatta ba har abincin ma kansa lokacin da ake tsananin bukata sai ka sai ka ka- ka ɓoye sai ƙara ne amma kakarsa gashi nan ko ina an rasa mai saya sai ka saya ka ajiye ya zama intikari ya zama intikari mai zama intikari eh باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقليد على من عارضه ma'ana waɗanda suke kin karban hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da ya musu zafi sai mulkin su sai jin daɗi sai wadata sai menene ba su damu da addini ba amma saboda suke da iko suke da mulki sai kaga suna ba sa ɗaukan abu da muhimmanci shi ne za mu ji mai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fada game da irin waɗannan al'amurra. Insha Allah. Ƙala haddasana Abu Bakar bin Abi Shaiba, ƙala haddasana Zaid bin al-Hubabi, an Muawiya ta bin Salihin, ƙala haddasani Al-Hasanu ibn Jabirin, an al-Miqdam bin Ma'adi Karima al-Kindi, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي يوشك يوشك من أفعال المقاربة أن يقصى أسام الرجل أسام متن متكئا على أريكته yana kishin gide akan karagar mulkinsa akan kujerarsa akan ofishinsa akan menene masu wadata masu jin daɗi ba su damu da addini ba yuhaddathu bi hadithin min hadithi ace mishi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza fa yaqulu sai yace bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla ai mu tsakanin mu da ku littafin alqur'ani mu alqur'ani muka sani ba ruwa mu da wani hadisi duk abin da kuka fada na hadisi sai mu duba mu gani ya dace da alqur'ani ko bai dace ba fama wajadna fihi min halalin istahalalnahu abinda muka samu a cikin alkur'ani halal ne sai mu halatta shi wa ma wajna fihi min haramin haramnahu abinda muka samu cikin alkur'ani an haramta shi sai mu haramta shi ala ku shaurara wa inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah ala ku kasa kunne ku ji ku shaurara وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبس باب كو شك abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta mithlu ma harrama Allah kaman abinda Allah ya haramta ne mithliya din ta ina ta wajen cewa wannan halal ne ko haramu ne yadda zaka karanta cikin alkurani ya halatta abu ka halatta haka yaji ya wajaba akan ka in manzo Allah ya halatta abu ka halatta ya haramta abu ka haramta duk daidai suke a wajen hukunci an fahimta قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة في بيته قال أخبرنا أز... قال أنا سألته عن سالم أبي النضر ثم مر في الحديث قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته manzo Allah yana hana kanshi kada na samu ɗayan yana shingide a kan karagar mulkinsa a kan kujerarsa a cikin motarsa mai tsada a fadar mulkinsa a cikin jin daɗinsa ya tihin amur mimma amartu bihi aw nahaitu anhu a ce ai na yi umarni da abu ko na hana fa yaqulu la ajri ai mu ba mu san wannan ba ba ruwan mu ma wajanna fi kitabillahi ittaba'nahu abinda muka samu a cikin littafin Allah shi zamu bi wa'annan hadisai guda biyu magana suke yi kan wanda yake shi zai dogara kan alkur'ani kadai ba ruwan shi da hadisi ina ga wanda ba ruwan shi da alkur'ani da hadisi to shine sai malam yace muttaki'an ala arikatihi وهذا بيان لبلادته وسوء فهمه bayani ne na dakikancinsa da mummunar fahimtarsa ai hamakati da wautarsa wa su'i adabihi da mummunan ladabinsa kama huwa da'abul mutana'amina kamar yadda yake al'adan masu ni'ima masu jin daɗi al-maghrurina bil mali wal jahi waɗanda suka yaudaru da dukiya da kuɗi da alfarma da ji da kai da mulki wa qala al-khattabi arada bihi ashabat taraf wadda'a alladhina lazimul buyuta wannan hadisi na magana ne kan waɗanda suke masu wadata masu mulki waɗanda suka saura a gidajensu a katangu a cikin gidajensu mulkinsu walam yatlubu bil asbari min ahlihi ba su nemi ilimi wajen wanda suka je su koyi ilimi ba ba su je sun koyi ilimi ba ba su je sun yi karatu ba abinda suka karanta boko suka karanta sai sa su duka boko ta sani sai sa ga manyan mutane da kujeru da makamai da menene da menene wane kowanne ne da daraja da makami alqabu mamlakatin fi ghairi mawdi'iha kal hirri yahki intifaqan sawlat al asad aiwa ne kaza kun san title sai dai ai an san duka ne wane kaza wane kaza wannan kujerar sai ta kamba masu kisa dan siyasa na da iko ya fito ko ina yi magana a jarida a majalla a radio ya soki addini ya soki siyasa ya soki komai ba wanda yana da yanci amma malamin addini yana tsoro ya bude bakinsa ya fadi mas'ala ko ya fadi gaskiya ba shi da wannan daraja saboda me saboda an zubar da mutuncin ilimi darajar ilimi wa'annan da kake gani din nan wallahi in mutum ya magana sai ka yi mamaki anya kuwa wannan yana da hankali kuwa amma ko su ne manya ba a taliki a nan sai mutum ga su suna ba su ba ga su ba kasa ba duniya kasa ba hannun sake ba akwai abin da suka rasa na kudi na mulki na jama'a to don allah kasance gaba take ko kara lalacewa take yalla bai his excellency wane ne da wane ne kowa da takin din shi kasa na da lalacewa al'umma na da fadawa wahala sun an kasa yadda za a cici za a fito da al'umma cikin wahala an rasa yadda za a yi babu technology ba an rasa yadda za a yi kasar ta ci gaba ta samu ɗaukaka har ita ma ta zama duniya ana zuwa kallanta sai dai kowa ya tara kuɗin shi za shi dubai za shi jidda za shi paris za shi washington za shi new york za shi menene to a mai da najeriya ma haka nan mana su ma ba aljanu ba ne mutane ne kuɗi ne suka kashe suka bai da shi haka a kashe ma najeriya kuɗin a daina binne kuɗin a gani najeriya za ta zama kowa za ta zama ba duk makamai kowa na da makami kuma kowa ana jinjina mishi da makami amma har ya gama mulkin ba abin da najeriya za ta fa'idantu da shi sai dai shi ya fa'idantu da kanshi to shine aka ce alqabu mamlakatin fi ghairi mawdi'iha kal hirri yahki intifaqan saulat al asad mage ba kumbura take ba kaman zaki za zama za ta iya zama zakanya ba za ta taba zama zakanya amma kowa za ka shi ba ga motoci ga shi ga sunan da shekaru da da rashin shekaru da shekaru makami ne ana nan tun daga sama har kasa kowa yana da makami in ya ga dama ya ce ya dawo ya ga dama ya tasarrufi da dukiyar daula ya da duk abin da su ga dama suna da yancin su ba wanda isa ya hana su amma in mutum ya fito yana magana sai kai ta mamaki ya aka yi wannan magana ta fito bakin shi babban mutum kamar haka in za ka auna maganganun duk sai ka yi ta mamaki anya kuwa mun san abin da muke ciki kuwa in ya zama da masu jagorancin muke nan ga abubuwan mutu to kowa da yana ce ko ko ba a ji abubuwan da ake fada tare da suna da kima suna daraja suna da komiti shine zai manzo Allah ce bas wa'annan ba cewa suke su alqur'ani kada suka sani to wancan ba alqur'ani ba hadisin kuma suke su ne manyan mutane su za su fada aji su za su tsawata su za su yi menene da menene sai malaman addinin suka zama almajiran su su ne malaman su su ne shugabannin su suka zama talakawa sai da suka talautar da kowa sa'annan suke sarrafa kowa yadda suke so فيقول أي في رد ذلك الحديث حيث لا يوافق هواه أو مذهب إمامه الذي قلده سيكا سنة فور باسا كربان حديث saboda hukuncin da ke dauke da cikin hadisin bai dace da abin da ran suke so ba bai dace da siyasar su ba bai dace da kaza kaza ba sai kaga sun zo suna jihadi kamar yakin badar ana kare demokradiyya ana kare siyasa ana kare fati ana kare komai a gama ba abin da aka samu sai kudin da aka tara kadai kuma kudin da aka tara ba abinda za su suka maka sai wahala sai wahala da tashin hankali shi yasa abin abin isa shine a zo a nuna ma Najeriya gata ita ma ta zamo tana tsaye kafafunta ta isa a fito wani wuri a zo a kalle ta ta isa a fito wani wuri a zo a saka jari ta isa a fito wani wuri a ci araba araba da ita a shiga cikin ta a ji daɗi game da kuke zuwa kuma ku ji daɗi wani wuri su ma mutane ne haka kasashen kasashen su suke ba su da ba su da ci gaba da komai daga baya ne aka bu sai a du- a je kasan turai a duba inda turai suka kai na kurewa na ci gaba sai ce ga kuɗi ku zo ku gina mana to in ba ga kasashen wannan kasashe da suke ana ta zuwa wurin daji ne fa sahara ne banda dutse ba abin da ke ciki sai duwatsu sai sahara sai daji daga su sai rakumansu ya aka yi dubai ya zama kuma abin kallo wajen kasuwanci ya aka yi kaza ya aka yi kaza ya aka yi kaza kuɗi suka bayar aka gina musu kasansu ku ba da kuɗi ku ce a zuwa gina najeriya ku gani ko wani ya fita قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سالم إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا عائشة الله كرمته تكشف الله صلى الله عليه وسلم يجي. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin wannan al'amari namu na addinin musulunci abinda ba shi cikin addinin musulunci ka kirkiro shi fahuwa raddun ba za a karba ba za a aiki shi ba sai a bar maka kayan ka kenan saboda ba shi da amfani sirrin da ke cikin ibada shine in ka fahimci sirrin da ke cikin ibada sai ka yi takasan sanfa mecece ibada ibada ita ce ana bautata ma wani wani ya ce a bautata masa da wanda ake bautawa da mai bauta din an haɗu nau kenan biyu kenan sa'an nan wanda ya ce a bautata masa din da manhaja abin da ya ce a bautata masa da shi nau kenan uku in an bautata masa da alkawarin da zai ce zakayya hudu in an saba masa da azabar da zai ba biyar kenan ba to abin da kake na ibada din nan ba kai ke rubuta ma kanka lada ba fa suwa ke rubuta lada mala'iku kuma suna da abin da aka ce musu in kun ga wannan shi za ku rubuta ma lada wannan a jefar da shi a sun san abin da in ai za su rubuta lada din sun san abin da in ai ba shi da amfanin komai to don allah don kaji kana bata ma kanka lokacin ka ba ka zama abin tausayi ba kenan aka ce musu wa raddu sun ce a ba shi lada don yayi wahala a ba shi lada don yayi wahala a ba shi lada don yayi wahala ba wahala take sa a daidai in kai abu daidai shine shine eh eh komai sauki sa komai sauki sa ai ibada sai an fahimtar da kai sirrin ibada matsala ta tashi wannan makaranta ta a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da jimawa sallallahu alaihi wasallam da muka je wurin hadisi ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi akan wannan matsala bayan magarba a kuma tattauna ana tattauna shi ka baka jami'in zahir yana da rai Allah ya bashi lafiya in ya rasu Allah ya ji kansa sai muka an tattauna kai cewa sakan daya cikin farilla ya fi maka awa daya cikin nafila shi yasa in kana nafila aka tada ikama kafin limin sai yaya da ai baka yi masa adalci ba ka yanke masa ba da izinin shi ba ka bata masa abu ba da izinin shi ba ma'ana lokacin da ilimai Allahu akbar shi ka tsaya ka ce barin karasa nafila ta khasaran da kai ya fi riban da kace ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه assalamu alaikum Allahu akbar ka ka samu takbiratul ihram an karanta fatiha da kai an karanta amma sai kai da kai ka gama assalamu alaikum kasarar da kai ya fi ribar da kaci wai suka ce sallar ta kama babu ita lati iza uqimatis salatu fala salata illa al maktuba fala salata an kore sallah ga kuma sallah ai to labudda an yatawajjaha lafi ila muqaddar ba sallah kuma ga sallah ai irji fa salli fa innaka lam tusalli a me aka gani aka yi masa gyara ba sallan ba to me ake kore kenan fala salata illa al maktuba sai suka ce ai la salata kamilatan aka aka atamma khafifatan suka ce la salata maqbula akan haka suka ce sai ibn hazmi ma suka ce sallar ta face da kanta ba shi ka sallafe ba wani malamai suka ce ai sallar ta face sai aka ce to ai an ce wala ai an ce wala tubtilu a'malakum sai suka ce ai ba kai ku kuka bata aikin ba a shari'a ta bata aikin ita ta ce la salata illa al-maktuba to sirri ibada kenan in ba fahimtar da kai ba in gama nafila na mana samu ladan nafila sa'an nan kuma in zo in bi liman samu ladan liman ba haka bane ba to sai aka fahimtar da kai ai manzo Allah ce Allah ya faɗa ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ga liman yayi Allahu akbar hadha mimma aftaradahu Allahu alayka nafilanka kuma sunna nafila ce farilla ta fi muhimmanci kenan shine min maftaratu wa alaihi haza shine sirrin abin da yake ciki sannan kuma ga nassi ya zo idza uqimatis salatu fala salata illa al maktuba in an tsayar da sallah aka uqimatis salatu fala salata babu wata sallah illa al maktuba sai wannan farillan da za a yi asuba ce azhar la'asar magarba isha to nafilan da kake yi fa aka ce babu ita to wani suka ce la salata kamilatan ba za ka samu cikakke lada cikakke ba za ka samu lada cikakke ba sai aka ce to shikenan la sa wani suka ce a'a la salata maqbula lallai ne kore wanda aka yi din na korewan ya ya a danganta shi da wani abu yau suka tawilin da ce la salata kamilatan la salata maqbula la salata mu'tabara wanne ne yafi la salata maqbula to shi yasa liman na cewa Allahu akbar wai su malamai suka ce a tamma haka jifata wai su malamai suka ce ai ana kabbara ma sallar babu ita ko ka sallame ko baka sallame ba ta bata an fahimta sirrin ibada ke to wannan ibadu da muke yi duka baki ɗaya ba ba ni zan rubuta maka yana lada ba ba wa na zai rubuta min ba ko kanne na ko kanne na ko babba na ko kawo na ko wani a'a ko almajirai na ko malamai na a'a mala'iku ne la yasuna Allah ma amara ba sani ba sabo eh eh a'a a'a eh na ka faɗi mai eh idan yanzu dubun mun fahimci abin da ake nufi to kare kasance an je kuma ana ta mujadala kan wani abin da yake
ai wannan matsala an gama da ita an buga an buga kowa ya hakura kowa ya tsaya kan abin da ya tsaya ba wannan ake magana ba to menene daidai daidai ake magana saboda wanda ya tsaya kan inda ya tsaya ya tsaya wanda ya tsaya kan da ya tsaya a'a wanda zai zo bai sani ba shi a sanar da shi saboda wa saboda wanda bai sani ba kada a kyale shi wannan na ja nan wannan na ja nan kada a kyale shi sai a nuna masa abin da yake daidai an fahimta man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa raddun to mala'iku sun san amrina haza sun san ma laisa minhu ko ba sani ba sun sani to suke rubuta lada kiraman katibina ya'lamuna ma rafa'alu to sai sa karka bata ma kanka lokaci da jahiliya da fada da menene ba shi da amfani قال حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر المصري قال عبانا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه آه، ما مت- ما مدى مطابقة هذه الأحاديث هذا- هذه الأحاديث الثلاثة بالباب نفرق بيننا وبينكم كتاب الله المناسبة واضحة كو؟ وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ماشيين محل الشاهد ما إيه ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه shine mahallu shahid shine abinda manzo Allah ya haramta ko ya halatta kamar abinda Allah ya halatta ne ko ya haramta man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun aina mutabaqatu bi ta'zim hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa at-taghlid ala man aradahu al-unwan unwani yana kunshe da mas'aloli guda biyu ne ta'zim hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas'ala ɗaya kenan التغليظ على من أعرضه مسألة تبيكنا من أهدف في أمرنا هذا ما ليس منه وهو رد ما مدى مطابقته ما مدى مطابقته بعنوان الباب التغليظ على من أعرضه أليس كذلك طيب ليس له هل ليس له ليست هناك مناسبة بين بينه وبين التعذيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إناك eh ma'ana ana girmama maganar manzon Allah kenan dalili in ka kawo wani abin da ba maganar manzon Allah bane mala'iku ba ruwansa ba mala'iku ba ruwansa ba saboda su ke rubuta lada an fahimta قال حدثنا محمد بن رم- ابن رمحي ابن المهاجر المصري قال أنبأنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه يجي أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسكن بها النخلة wani mutum mutumin madina suka yi jayayya shi da azubai a wajen a shirajul harra magudanar ruwa inda ruwa ke gudana canal da ruwa ke zuwa ana shayar da noman rani suka yi musu shi da shi abdullahi bin zubair shi gonarsa na gaba da wannan mutumin sai ruwa ya sha- sai gonar abdullahi bin zubair sun- ta sha ruwa sa'an nan gonar wannan ba allah ya sha faƙal al'ansariyu sarrihin ma'a ya murru sai ce ka saki ruwan mana ya shige nima gona ta ta samu fa'a ba a nan shi abdullahi bin zubair ya ce a sai gona ta ta- ta koshi tukuna فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم sai suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wannan hukuncin wannan hukuncin da suka kawo yana da za a yi warware ta ɗan- ɗan hanya biyu in an warware wannan yayi an warware wannan yayi akwai mai tsanani akwai mai sau- sauki sai manzon Allah ya dauki hukunci mai sauki ya musu hukunci قال اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك wani laifi ke cikin wannan zubair ka shayar da gonanka sa'annan ka saki ruwan mana je wajen makocin ka shi ma gonarsa ta sha faghadib al-ansari shi wannan mutumin balansari sai ya fishi dan me manzo Allah zai yi zantar zai yanke wannan hukunci fa qala ya rasulullah yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kana ibn ammatik don ya zama dan yarwan mahaifinka kai kace ya rasulullahi ina ma na rasulullahi asbatta lahu risala sa'an kuma tusbitu lahu dhul ya rasulullahi an kana ibn ammati ya manzo Allah don ya zama dan yarwan mahaifinka shi yasa ka zantar da irin wannan hukuncin ba haushi ya gaskiya ya hakuri sai ce hakuri sai ba yi fatalawwada wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma qala to wannan hukunci kenan mai sassauci aka yi masa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma ya zubair isk ya zubair ka shayar da gonanka thumma habis alma'a hatta yarji ila al-jadr in ka shayar gonanka ka tare sai ka tare ruwa ka tare ruwa har ruwa ya fara dagowa daga ga bango sannan ka sakan masa قال فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك سي الله يسكت فلا wa rabbika na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba za su yi imani ba ba za su samu imani ba to la yu'minuna gashi kuma mu'mini ne annabi ya tawajjahu ila maza kamalul iman aw aslul iman kamalul iman limadha eh
wani shi ne kawai ya yi aiki a cikin sa iman ne bai shiga bai kai geji ba ya kai geji ba zai ba zai mutu ba إذا جاءك المنافقون قالوا والله والله قالوا إنك لرسول ها؟ ba haka bane ba fala wa rabbika na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba sa samun imani ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun hukuntar da kai a cikin abin da yake gudana tsakanin su wannan matsala ne ta ta kici ta kicanyewa siyasa ce tattalin arziki ne game da addini shari'a ne rayuwa ce ko menene domin manzon Allah ya faɗa sai an yarda da haka sa'an nan ga hukunci da manzo Allah ya zartar thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wa in ka yarda da hukuncin amma kana jin wani abu a zuciyarka la yu'minuna sai ka yarda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan zuciyarka ta nasu abin da manzo Allah ya ɗin nan daidai ne shi ne daidai na haƙura da abin da ko da shekara ɗari ne kuwa to shi ne za ka samu imani falawar rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum yanzu musulmai duk abin da ke tsakanin su manzo Allah suke nema ya musu hukunci ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت حرج kunci ko dan kankanta su a cikin zuciyarka manzo Allah ce kaza daga ce samina wa afana daga baka har zuci ba ka yadda kuma zuciyarka ta nutsu manzo Allah baya zalunci manzo Allah ba zai zalunci ba adalci yake yi ba zai karya ba gaskiya yake yi to shikenan sai ka fi karfin zuciyarka wannan karamar matsala ce karamar misala ce ya za ka fi karfin zuciyarka sai an tarbiyyantar da kai aka sai in an tarbiyyantar da kai aka haka za ka iya yaushe za ka samu wannan tarbiyya waɗanda aka tarbiyyantar da su mutum ya je ya saba wa Allah ya san hukuncin da za a yi mishi kashe shi za a yi zai ce eh na yi a kashe kisa kuma ba bindiga ba fa ko takobi ba a'a jifa za a yi dutse dutse dutse kan dutse har mai shi mutu kuma ya sani zai ce wallahi da kunyan lafira ga kunyan duniya wa'annan sun kai wannan matsala shi yasa aka ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in za ka yi bincike game da su sai ka shiga da imani ba da tunani kwakwalwa ba sun shallake kwakwalwa in tunane za ka yi game da rayuwar duniya ƙwarewa rayuwar duniya za ka kai sai ka ga ka shiga lugu da baya kullewa mutum saboda imani da son ɗan uwarsa ina da mata biyu je kaka kalli wacce tafi maka kyau ka zaɓe ta sake ta ka aure ta ba wacce ba na so sake ta a'a wacce kai ta fi maka ka ce min wacce ka fi sosai sake ta ka je ka aure ta to in ta dace da shi ni na sofa ita na fi sofa kaya ta dole manzo Allah ne ya zanka da wannan hukunci kuma an yi haka ko ba a yi haka ba wanda zo ga dukiya ta duk muraba dauki rabi ka dauki rabi ka je kana kasuwanci ni ma ina kasuwanci an yi haka ko ba a yi haka ba zaidu ya saki matarsa mutum ya saki mace ai ba zai so ya ji mata ya aure ba balle ta aure kamar sa ko sama banza Allah ce ka je ka je ka neman min aurenta shi shi zai ba haka bane ba ya je ko bai je ba tana zaune sai ga zai wannan mai ke tafi da shi ya zo ne cicca yake zai ya zo ne ya kome ya zo me sai ga babban magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kutuba me kace to barara istikhara sai na istikhara zai istikhara yanzu wanda ya saki matarsa don ɗan uwansa ya aura da wanda ya saki mace aka ce je ya nemi aurenta ma wani ya je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wanne ne fi nauyi yanzu mun rabu da ita za ta haifi fiyayyen halitta ina na shiga ina na kwana ina na tashi ina ma da za ta je tawarwar kasa da ni in samu na mata gori kuma ya je ne ba mata ce to zan yi istihara tun buhari tun tattauna da mukai mun kasa fitar da wannan matsala shi dai a ce ya yi istihara ta abubuwan ibada ce ko ina ba na istihara neman zabi tsakanin mai a alkhairi da sharri eh to ayatuwa in kara khairan li in kara sharri li ba haka bane ba to dangane da manzo Allah za a yi istikhara sai a nemi neman zabi tsakanin me za ta ta ce za ta yi istikhara eh to ga wani tawili wai ta yi istikhara ne makanta ta dace kuma da dace ba a ta dace ba da dace manzo Allah zai ce a nemi eh zan ne zai to zai yi istikhara duk wanda zai aure aka ce istikhara me yake wannan al'amari inda alkhairi Allah ka tabbatar da in ba alkhairi Allah fasrifu anni wasrifu wasrifu anhu waqdur li alkhair haythu ma kan thumma radini ba haka ne ba ba ni addu'a istikhara tana da wata addu'a ne da za ta yi sama da wanda manzo Allah ya koya eh a to sai ka ce zai addu'a zan zan roki Allah ya bani sa'a a ta ce istikhara ma ba na istikhara ba me istikhara gangaci za mu yi wa kanmu ne eh wai ba za ta iya magana ba sai ya tafi sai ya tafi tukun ta yi magana an sai ta to shi kenan zan duba zan aiko amma ta ce bara na yi istikhara ba haka ba haka nan su yake ba eh in ta yi ta yi sunna to istikhara ya yake ya take istikhara اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيب اللهم إن كان Yeah. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم يجي لا تمنعوا اماء الله ان يصلينا في المسجد لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ce mazala ce kada ku hana mata zuwa masallaci yin sallah faƙala bulun lahu sai ɗan abdullahi dan umar ya ce me sunan shi bilal sai ce inna lanam na ahunna kishin addini ya tasan masa ya ce lokacin da aka yi wannan magana mata ga halin da suke ciki mace za ta fita sai da almuru da magaruba ko da sassafe ba za ta dawo ba kuma ta rufe kanta tana ba haka bane ba to wannan lokacin an fada ai ba ba magana to amma yanzu mace ta iya tafiya ta iya haye ta iya rataye ta iya kaza ta komai da komai da ya ga waɗannan abubuwa da suka faru sai kishin addini ya ya taso masa sai ce inna lanamna'ahunna ai mu wallahi za mu hana su to bai kawo illa ba inna lanamna'ahunna duk da cewa uban shi ya mahaifin shi ya san illa duk sai faɗi haka to nana aisha da ta fi shi ƙarfin zartar da irin wannan hukunci sai ce wa yau da manzo Allah ya ga abin da mata suka kirkiro da ya hana su da ya ga abin da mata suka kirkiro da to me yasa ba za ki hana su ba manzo Allah bai hana bane hana na kwana ina wa ma kana rabbuka nasiya to da bilal ya fada ma mahaifinsa haka nan fa qala fa ghadiba ghadaban shadida sai Abdullahi dan Umar yayi fishi mai tsanani wa qala yace uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa taqulu inna lam namna'uhunna ina faɗa maka manzon Allah fa kaza kai ma kana fadar kaza waye kai a wata riwaya aka ce daga nan yayi fushi da shi bai zanta da shi ba har ya bar duniya a ce manzon Allah ya ce ka ce wani ya ce ka ce ni zan yi kaiwa ko ni ko Umar kakanka kwane mutum قال حدثنا احمد بن ثابت الجهدري وابو عمرو حفص بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له ينازل لشيء قال أو وصل نبت قصد شيء فخذف الخذف shine ka ɗauki ɗan tsako ɗan abin nan tsakani ya tsabi har ba haka harbi ake cewa ko ka ɗauki dutse ka kan karamin dutse haka tsakani ya tsa ka har ba haka shine alhazuf kenan sai fana hahu sai ce a karka koma yin haka wa kala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anha yace ai manzo Allah ya hana yace kar ayi wa kala innaha la tasilu saydan wa la tanki aduwan sai manzo Allah ce ai wannan da kai jefa haka ba zai kamo maka farauta ba ba zai kashe abokin gabanka ba ba zai musu azaba ba ba abinda zai sai dai ya samu hakorin mutum ya karya ko ko ya fitar da idanun mutum wannan kawul ayi kala sai matsalar ta gama haka fa'ada ibn akhihi yakhdhif sai ya saki fa kala uhaddithuka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anha thumma utta takhdhif in ce maka manzo Allah ya hana ka saki la ukallimuka abadan ba zan koma zan ta da kai ba har abada in ce maka manzo Allah ya hana ka saki yi an ka ce wai in ka ce za ka yi daina magana da mutane don ba su ɗaukar suna zai ka zama bebe ai kuwa ba za ka yi magana kai ma ba za ka yi magana da kanka kai ma ba za ka zanta da kanka قال لا أكلمك أبدا بزن زنتا da kai ba har abada an yi gaishe shi zai amsa ba قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثني برد بن سنان عن اسحاق بن قبيصه عن ابيه ان مبارك بن الصامت الانصاري النقيب shugaban ansarawa lokacin da aka zai bai akaba sahib rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gaza ma muawiyata ardar rumi ya je yaki tare da muawiya kasar rumawa فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم da ya je sai ga mutane kasuwansu yana shiga bakin asibiti ko kwanan wafa ko menene da menene sai ga musulmai suna ta ciniki kisarar zahabi bi da naniri zinariya wanda ke an yin gusararru haka sai a bayar sai a karbi wanda aka buga menene da menene wa kisarar fitnati bid darahim sai aka kuma azurfa wanda suke yanka gutsin kakku sai a bayar sai aka da wanda suke an buga fa qala ayyuhan nas ya ayyuhan nas yana kallon cinikin da suke sai ce innakum taquluna riba ai wannan cinikin da kuke riba kuke ci سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم ينا فدر cewa لا تبتاع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل kada a yi musanyen zinariya da zinariya sai dai daidai wa daida la ziyarata bainahuma wala nazirata babu ƙari kuma babu jinkiri hannu da hannu فقال له معاوية يا أبا الوليد sai sai na mawa ce ya amal wani la'arar riba fi haza illa ma kana min nazarati shi mawa ce ai ba riba cikin wannan sai dai riban nasi'a ke jinkiri amma tafadul wajen shi yana ganin ba ba riba bane fa qala umaratu uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tuhaddithu wa tuhaddithuni an ra'yi ce ubarak bin sabir ce in in fada maka manzo Allah fada maka man kara fadan ra'ayinka kai waye balle ra'ayinka in ce manzo Allah fada ka ce kai ra'ayinka لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك فيها علي فيها إمرأة إن الله يفتدني أكسر لنك كيد ملكي بزن كوم زمانك كسا أيا كذا لإيكو أكسر با فلما قفل ليك بالمدينة ليداو ya gama muhimmancinsa sai ya dawo sai ya je madina ya koma madina fa qala lahu umar ibn al-khattabi ma aqdamaka ya abul walid ya abul walid me ya dawo da kai me ya kawo ka madina kuma faƙassa alaihin kissata sai ce ga abin da ya faru na je na samu ana ciniki kaza kaza na fara mu muawiya ga abin da wanzu Allah fada ya ce shi ra'ayinsa kaza wa ma qala min musakarati na ce ba zan koma zama karkashin ikon shi ba har abada fa qala sai sayyidina Umar ya ce irji ya abul walid ila ardika ka koma kasar fa qabbaha Allah ardan lasa fiha wa amsaluka duk kasan da ba irinka ko kaman ka to kasan din ta lalace to ya zai kuma wa kataba ila muawiya sai rubuta ma muawiya gwamnan sai ce la imrata laka alaihi duk mulkin ka yana kan kuwa ma ban da wannan bawan Allah baka da iko wahmilin nas ala ma qala ka sa mutane su yi aiki da abin da yake faɗa mana ya fi ka sanin sunna ke fa innahu huwa al-amr wannan abin shine al-amr shine shine umurnin da aka baku daga yau zai zo Allah ce ya dawo ya ce ba zai zauna kasan ba na ce ya koma amma kuma kaga ai ai adalci kenan ya koma kasan tunda kasan na bukatar sa saboda kasa da ba kasar da ba irin kasan ba ta da alkhairi kenan amma ba ka da iko a kansu duk mulkin karakan kuwa ban da shi ina ma na wannan mulki ina ma na wannan ke me yasa aka dauke mishi wannan saboda an san ba shi da wasa da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba zai yadda ya abin da bai dace ba wannan hadisi aina mutabaqatu bi ta'zim hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqlid ala man arada هذه معارضة غلظ عليه عارض السنة فغلظ عليه أليس كذلك؟ قال حدثنا أبو بكر بن الخلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابن عجلان قال أنبأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال idza haddathukum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da'ifi amma muji ma'anan sanadin hadisi ne akwai rauni amma muji ma'anan hadisi idza haddathukum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa dhunnu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa ahnahu wa ahdahu wa atqahu in na ba ku in na faɗa muku hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa dhunnu bihi ay allazi huwa ahnahu wa ahdahu wa atqahu ay allazi huwa sai ku wannan hadisi sai ku dauke shi daidai da yadda ya dace da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ay awfaqu bihi min ghairihi wa ahda wa alyaq bi kamali hudahu wa atqahu ay wa ansabu bi kamali taqwahu wa huwa anna qawluhu sawabun fadar manzon Allah daidai ne ونصح واجب العمل به لكونه جاء به من عند الله تعالى وبلغه الناس بلا زيادة ونقصان يقال هناء الطعام يقال هناء الطعام أبنتيا سوك لافيا الهنء أبنك كسامي شبا وحلا abincin da ka ci fakulu hani'an mari'a hani'an mari'a ka ci abincin ya sauka lafiya ka ji daɗin shi shine hani'an kenan mari'a akwai wani abinci za ka ci shi ka ji daɗin shi ya sauka amma ana yana sauka ya ce a kawo ma kawwa ka ce a kawo ma kawwa a kawo ma magani Me ya sauka ka ji daɗin shi a harshe a bayyana da bayyana amma da ya sauka ciki ya kirkiro mai rashin jin daɗi sai ka nemi magani ka sha sai ka nemi kaza ka sha sannan ka zauna lafiya to ba za a ce mishi hani abu قال حدثنا محمد بن بشار قال حدث mun ce wannan hadisi da'ifi sanadin shi da'ifi ne amma aka ce maka in aka baka labari game da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka dauki hadisin daidai da darajar manzo Allah da tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana tana tana ta ta dace ko ba ta dace ba ta dace to amma adalci malaman hadisi ko mun kyan magana in sanadin da'ifi ne je su bayyana je su bayyana sanadin da'ifi قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال يتي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا المقبوري عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعرفن ما يحدث أحدكم عن الحديث وهو متكئ على أريكته أقول كذا نزام ولي أتكنكو ينا كشجري أكن كرجر ملكسا وكجر ملكسا وأوفيسا وجنسا وورن ملكسا أتي مشي أمسا حديثي أتي ناتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يا فدا فيقول اقرأ قرآنا ce manzo Allah cikin zai ce karanta alkurani magani in kai wannan magana cikin alkurani mai aiki da shi babu alkurani ne ma'auni اقرأ القرآن ما ما قيل من قول حسن فأنا قلته هذا حديث منكر ضعيف نشيما قال حدثنا محمد بن عباد ابن آدم قال حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وحول الإسناد قال وحدثنا حناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال لرجل يا ابن أخي سيدنا أبو هريرة فدعون متنشي يا كيد أنت أنقوانا إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال in na faɗa maka hadisi daga manzo Allah kada ka kawo misali maganar da ba ta da ma'ana ka zo kana so ka kore maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa akai akwai alwala mimma masathu nar mimma masathu nar aka haka aka faɗa masa sai ce a to muka tafasa ruwan zafi muka yi alwala kuma sai mun sake alwala kenan li annam na masathu nar sai ce ai ba abin da ake nufi mimma masathu nar ai akli ma masathu nar yasa na faɗa maka hadisi manzo Allah kada ka dauko wata mai wani misali da baka zo kana son ka kore hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي قال حدثنا علي بن الجعدي عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم